بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shata mu ta sunna tv suna ne ga gidan kowa cikin shirinmu na shari'a gatan musulmi a inda muke tattaunawa game da abin da shafar rayuwa da addini da makomar musulmi da nufin kawo mafita da bayyana abubuwa da suka kamata a yi la'akari da su da karantarwa da faɗakarwa da sauran ababen da su amfani da wani rayuwa da makomar mu insha Allah Allah wani ke samu dace to kusan makonni uku kenan muna tare da malamin namu malam Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria wanda yake yi mana fashin baki akan abubuwan da suka shafi yanayin da ake ciki na sauyawar bukatun rayuwa da kuncin tattalin arziki da yaduwar yunwa da karancin abinci da dai fitintunu na jarabawa wanda kowa ya sani a wannan al'umma cewa muna fuskantar wannan fitintunu muna fata ana suke sa su zama kafara ne ga zabanmu Allah kuma ya gafarta mana Allah ya canza mana zuwa yanayi wanda yake mafi sauki fiye da wannan yanayi da muke ciki wanda yake mai a tsoro da ainihin wato firgitarwa. Allah ta malam barka da isowa da fatan an zo lafiya ya yanayi na abubuwa kuma yanayin damuna da ɗalibai da gobar maya na shugabanci ubangiji Allah ya samu dace masu kallon mu su so su ji ci gaba da tattaunawar da aka fara a wancan darasi wanda kokarin bayyana kowane rukunin al'umma a wannan yanayi suna da wani dauri wato wani aiki da yake a wuyansu don samar al'umma da mafita ta gaba da mun ji bayani game da alhakin da ke kan shugabanni na shugabanci da ɗaukan gabarin samar da al'umma da mafita wasu mutane da suke da dauri da za su yi a wannan yanayi su ne masu hannu da shi mawadata 'yan kasuwa waɗanda Allah ya danka wa arzikinsa a bayan ƙasa suna juya kasuwanni su ne ke ta cewa akan me za a yi da shi ne ba za a siyar ba yaya farashi yake su ne dai wato manyan masu hannu da shuni da sauran mawadata a cikin al'umma in ba su taimaka wajen ganin al'umma ta kula da wani abin da ciki shi ne muke suna da yana ɗan kushin baki akan wato nasu aikin a cikin al'umma.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وما سكلم بسرارم لما إلى من سلم إلى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يكرمكم من جاوبوا أنشي ya ci gaba da shige mana gaba ya tsare mu daga abin da muke jin tsoronsa ya kawo mana sassauci a game da halin da muke ciki kuma ya kawo mana mafita ta alkhairi bayan haka yan uwa kamar yadda aka yi bayani malam ya yi shimfiɗa wacce take sa mu akan hanya muna batu ne akan mafita da insha Allah ta'ala ya kamata wadda in muka yi riko da ita da insha Allah za mu fita daga halin da muke ciki kuma rayuwa matakin da muke muna mataki ne na fata juna da alkhairi nasiha muke wa juna cewa alkhairi duka namu ne babu wanda a irin wannan yanayin ko yana da shi ko baya da shi da zai ji daɗi duk lokacin da kake da shi kai akan kan da kai kaɗai wasu ba su da shi kuma suna rayuwa wahala kai kanka ba za ka cikin jin daɗi ba domin ko wajen da in ka ce za ka zo za ka cin dukiyar ta kama sai a raba ka da rayuwarka ana ban labari a wani lokaci an taɓa shiga kwatankwacin irin wannan yanayin wani mai dukiya ya zo da zai sai ya zo ya tsaya da motarsa tana numfashi ya tsaya wajen mai sai da jarida a gefensa kuma a shi akwai wani talakaci kuma ko karyawa bai ba ya ce kwanan shi uku ba a ci abinci a gidansa ba yanzu kawai ya fito da dubu ɗaya lokacin dubu ɗaya wata aba ce babba dubu ɗaya tamu ta najeriya ya miƙa a miko masa jarida kawai sai wannan talakan da ya tsaya tsakanin su da mai da ya fi da dubu ɗaya ya ce da ba za a bada ba ya ce ba za a siya ba ya ce kai jarida kake siya ni kuma zan je in siya wa na abin da za a ci to dubu ɗayan da bai bada ba ke kuma ya tsaya ya tsaya Ba cewa ma ba an ta ta yi ba gudu ba.
eh, ba Eh, ta sai ta ya yi karɓa ba hakin shi ne.
duk abin da za a mushi a masa to kaga wannan hadari ake ciki gaskiya to mawadata muna ba su shawara akan cewa don Allah su tsaya su yi mana abin da zai amfani mu in suka samun mana da masana'antu waɗanda suke dawwamanni waɗanda in sha Allah kai tsaye suna da alaƙa da rayuwarmu kuma za su amfana sai ya zama jinin wa tijara Mm.
sai ya zama addini suke kuma da kasuwancinsu haka sai ya zama suna da lada su samu ribin wa ajo su samu lada kuma sannan ga la'ada riba su da suka sama shi ne labarin da muke bada in ba a manta ba na na wancan masanin na na na na physiotherapist Mm.
masanin harkar motsa jiki na lafiya haka yake ba ni labari yake buga min misali yake cewa yanzu ka duba irin makarantun nan kai kamfanonin nan na, na motsa jiki ya ce ba mu da irinsu kuma ga yanar mutane hawan jini na ta rike su da ciwon suga gaɓoɓi na ta sanyi jijiyoyi suna ta malƙwalewa duk ana bukata a tada su Mm.
wannan misali ne ne muka buga amma gidan mai can gidan mai can gidan mai can wannan ba ba- ba abu bane da zai haifar mana da tsami akwai ƙananan masana'antu da za a bi ku ku samu riba sannan ku ɗau ma'aikata sannan kuma kai tsaye wannan abin yana amfanar al'umma ne wannan babban abu ne da ya kamata masu dukiyar su zauna su yi tunani a game da shi domin rage wa al'umma raɗaɗin da ake ciki a kan a cikin irin wannan harkoki da ake ciki abu na biyu shine mawadata su sani a irin wannan halin da ake ciki akan ɗora musu ne taimako ya zama na wajibi taimako yana iya zama wajibi a wannan yanayi Zabi wani.
bayan sun fitar da zakarsu Eh, malamanmu a ƙarƙashin hadisi da yake da ittiradi inna fil mali haqqan siwa zaka ko kuma laysa fil mali haqqan siwa zakati suna tattauna akan wannan mas'ala cewa bayan haƙƙin da mutum ya bada na zaka da Allah ya dora masa to kuma akwai haƙƙi na talakawa kuma Qur'ani ya faɗi wa ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil ka ba da haƙƙin danginka danginka wajibi ne ka kula da su kuma akwai sa talaka kana iya samun mutum shi kadai Allah ya fitar da shi a cikin al'umma a cikin dangin shi shi kadai Allah ya tawa ya tafa wa garin samu sai da shi yawwa shi kadai ne mai haske a dangin shi saboda haka waɗannan dangin nasa da suke cikin hali na ni'asu na rashi ‘ya'yansu ba su zuwa makaranta ba sa samun abin da za su ci ya sani wajibi ne a kan su iyakar bakin da ɗansu wajen tallafa musu Allah ne mai kau da talauci amma shi ya san daidai gwagwadon abin da zai yi har Allah maɗaukakin sarki ya shaida cewa tabbas ya yi abin da ya kamata har al'umma su shaida cewa na tabbas ya yi abin da ya cancanci akan makalla ka duba lokacin da wata shekara aka yi fari aka aka samu matsala abinci a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata shekara manzo Allah sama ba hana aje naman layoyi ba haka ya hana su ya ce kada wanda ya aje naman sa fiye da kwanaki uku shekara ta zagayo suka zo suka tambayi manzo Allah sun suka ce ya ma'aikin Allah bana ma haka za a yi irin yadda aka yi bara mun mun saba muna ke da shi mun saba muna dambun nama mun saba muka sa naman mu a kaki ne sai wani lokaci mu ka fitarwa mun saba misali muna sa naman mu a bari shi Mm.
sai wani lokaci mu ka yi ɗibowa muna yin amfani da shi gwagwadon bukatar to bana ma kan mu wuce kwanaki uku sai manzo sun ya ce ku yi wata sadda ku wa dahi ku ci sannan ku sadaka sannan kuma ku aje abin da za ku ajiye domin a waccan fa inna fi zal'ani hajata ko faqata domin bara akwai talauci akwai bukata to waɗannan su suka jawo na hana ku duk wanda ya laye ya fito da itace duk wanda ya laye wajibi ne a wannan shekara ya fito da itace to waccan matsalar fa za ta iya maimaita kanta za ta iya maimaita kanta ya zama mawadata su ji su cewa irin wannan halin da ake ciki wajibi ne su taimaka wa al'umma kuma alhamdulillah wasu a irin wani yanayi da aka shiga irin mun ji labari zamanin corona da yawa wasu daga cikin mawadata an faɗi sunayensu an ga irin mazan aiki namijin aiki da suka yi da kuma irin gudunmuwar da suka bada wajen fitar da al'umma daga wannan hali da suka shiga ba a fita kasuwa an kulle makarantu magidanta na zaune a gidajensu a wasu jihohin ba a zuwa kasuwa kwata-kwata kamar mu na jihar kaduna jihar mu ta kaduna ba a zuwa ko ina juma'a aka yi juma'a goma sha ɗaya ban yi ba sannan idi karama ta zo ba mu sallar idi to ka da ana zaune a gida to an samu mawadata mutum yana zaune a gidansa sun san talakai sai kawai ya ji kawai an tura mashi kofarsa an jefa mashi gidan shinkafa ba ma su san a san ko suwa ko su suwa ne to irin wannan yanayin mawadata ana da bukatar su su yi wannan na uku a cikin aikinsu shi ne su sassauta farashi a ababen da suke siya shagunan su za ka samu wani a rana su ya sauke ti su iya sauke tirela ta shinkafa tirela ashirin tashi ce shinkafa wani yakan ɗibi hatsi a tafi kasuwar da walau a kano sai ya tura tirela hamsin nashi nashi ne ba na wani bane abin da ya kunshi shinkafa abin da ya kunshi yawa abin da ya shafi masara da gero da sauransu su sassauta farashi wallahi duk wanda ya haka Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka sannan kuma tun da galibi sun siye kayan da farashi ne da masu sauki farashi mai sassauci Amma yadda kin Allah san da wasu sassauci sarki kuma ana ya cewa taimake su wannan eh all market abin da suke cewa all market wannan ina jin turancin su ne irin na inyamurai Eh, wanda bai Eh, za kamata ka ya ce ba kaɗa ba.
ji inyamurai haka suke cewa all market Eh, to to wannan yana da yana da tasiri matuka a irin wannan halin da ake ciki a samu bayan Allah masu kayan provision masu sai da kayan masarufi irin ababen sha da ababen ci a kan- wanda ake da bukata su ma'adan abinci da ake buk- ake da su su sassauta su sassauta wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana Allah a shirye yake kuma yana nan ya taimaki bawa matuƙar bawa tunaninsa shi ne taimaka wa ɗan uwansa in kuka yi Allah zai sa wa dukiya ku albarka kuma za ku samu yabo a wajen mutane kuma kun sa wa kanku security an ba da labarin wani mutumi a wata jiha a ƙasar nan tamu ne ne ya zai tashi a gidan shi zanga-zanga aka masa wallahi mutanen unguwar suka masa zanga-zanga suka ce annan barin ba su ga ba su zai tashi saboda an yi sa.
saboda alkhairinsa kuma gidan ya mai kaɗan ne kuma babu wani gida da zai siya ya haɗa da nashi a wajen ya faɗaɗa ya je wata unguwa ya gina gida sai da suka je gama ginin da tsaf ya zo ya sanar da su cewa a masallaci zai tashi zanga-zanga aka mishi aka ce ba a yi ba karshe dole iyalan na ta raba su biyu ya ɗauki wasu ya kai su can sabon gida wasu kuma ya wasu a tsohon gida su ma 'yan unguwarsa tsohuwa su ci gaba da ganin su kuma alkhairin da yake musu ba zai yanke ba to wannan abu ne da ya kamata masu kuɗin mu su yi koyi da wannan mu zama ka masu kuɗin mu ku zama kamar sai na usman ku yi koyi da shi abin da ya faru lokacin da aka yi yunwa a madina wace irin gudunmuwa ce bai bada ba ana da buƙatar wannan matuƙa a irin wannan rayuwar da ake ciki a halin da muke ciki a yanzu masu dukiya su sako dukiyarsu abinda Allah ya ba su su watsa shi a tsakanin talakawa su sassauta farashi su ba da na kyauta wanda za su iya badawa kyauta su yawaita sadaka sannan na hudu a ciki shi ne wasu daga cikinsu ko duka waɗanda za su iya su fitar da zakarsu lokaci ne to wannan fatawa ce da annabi sama ya ba al-abbas bin abdul muttalib cewa ya fitar da zakarsu ta shekaru biyu saboda halin da ake ciki a wannan lokacin to mu ma halin da muke ciki a yanzu masu dukiyar mu su yi kokari su fitar da zakarsu kan wanda sai azumi ya ce to dole sai azumi da yawa tunanin mutanen mu ya kuma na malamin su ina ganin ba wannan hatta ya hula alai alhaulin su ba na ramadan din bane cewa sai shekara ta zage su kawai abin da suka fahimta sai a ramadan ake sadaka ramadan kai ne ne gwagwado za ka ga al'ummar mu akan shaida za ka ta ganin ana kara kaina ana yawo da ababe na ci da ababen sha sai a tara wa mutum abin da zai ci na na watan ma wani ko amma azumin nan na wucewa kuma sai a ci gaba da neman talauci to masu dukiyar su fahimci cewa zakka su za su iya bada ta wani lokaci sannan wani abu da za mu goya akan wannan shine su tsara zakar su kasu su zama wa ma kana ni in yanke kafa a cikin abin da ayin da take karantar da ku duk wani abu da ya kamata musulmai su zama sun tattara kayan su gaba ki a cikin sa abin da bature yake cewa kar ka dauki kwanka a cikin abu daya ba aka karkasa da karkasa in can ya fashe wancan ya fashe wancan zai tsira to kar su zama zakar su sai ramadan duka kowa a afka sai ramadan lokaci guda a'a su karkasa gida-gida wani zarkarsa ta koma shawwal wani zarkarsa ta ko- kowane wata ne ya zama ana fitar da zarka a cikin umma zarka in za a fitar da ita muna da mawadata wallahi malam Allah ya yi wa kasan nan mawadata masu yawa su kasa zakarsu su rika fitar da ita lokaci bayan lokaci wani yana cin abin da musulunci ya amfani da shi wajen yakar talauci da kuma rashi da yunwa tare da mutane wannan ina ganin su ne shawarin da ya kamata mu ba masu dukiya masu wadata wanda Allah ya tarfa wa garin su nono Allah kuma muna musu addu'a Allah ya kara musu arziki mai amfani Allah kuma ya ba su ikon aikata waɗannan ababe da ake ta ba su shawarwari a game da aikata su to wasu rukunin mutane da muke ganin algata da su ma suna da ta cewa kan wannan matsalar su ne iyayenmu malamai na addini masana manyan rikakkun 'yan boko wanda dai suke da murya da ake musu kallon sun da su magana ilimi suke kwarai sun da su magana magana ce wadda take ta masana ta gogaggu to za ka ga galibi sun fi damuwa da su ta caccaka kwarai ko su ta fashin baki da ake cewa a ƙarshe sai zama ko dai sun rikita mutane kwarai ko sun ƙarasa mutane cikin tsoron halama fa abin sai ya wuce nan wani da ya wuce aka fara ma yanzu aka fara inda da ta ƙara tashi sai mai ya koma ɗari takwas ai za a kifa ma dala ɗaya naira dubu su ta tsorata mutane har sai ga mutane sun shiga cikin hali na ya'as ko kuma wani ya zo a wa'azinsa in ya caccaka ya caccaka ya caccaka shikenan sai ya nemi ma ya bi da shugabannin ba kamar ai kawai wasu ƙannan fir'auna ne kwarai maimakon ya ba su shawara maimakon ya nuna musu abin da ya kamata su yi sai ya kara cusa musu wata abin nan wato kiyayyar mutane a zukata sai su waye gari su kuma abin da suke so ko su kara kansu kwarai ko kuma shi su kokari su nuna shi ma ba na Allah bane kwarai ko su turo wakilansu su shigo gidajen rediyo su nuna wannan malamin ma ai jahili ne bai ma san abin da yake yi ba in yi wasa ma za a yi mishi kaza ko ma an mishi kaza kwarai ko kuma ta mishi ta kyauta a goranta mishi kwarai su yanzu masananmu yan boko da malamai da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi ne ta su gudunmawa kuma To malamai dama su ne iyayen al'umma kuma duka halin da ake ciki yanzu duk wanda yake haka karantarwa ya san yadda ake masa daddala a gidansa an ka ce malamai wasu gwamnonin bankuna ne na ƙasa yadda ake zuwa gidansu ana kwankwasa musu to mutum zai tattaro bukatarsa daga kuɗi sai yanka sai jirga ta akan malamai to malamai suna da dauri na farko na su lallashi mutane su matsar da su da ayoyi da hadisai su karantar da su cewa jarabawa dai a cikin ta dama rayuwa ce ta eh, Allah mu da su ya kaddara su ta faru su karantar da su cewa su gyara halayen su sannan kuma a gefe guda ba za su gane shugabanni ba su bi su je su samu shugabanni muna da malamai waɗanda gwamnati ta buɗe musu kofa suna da ikon su je su ga gwamnati su ga shugabanni tun daga shugaban ƙasa Habibullah har zuwa wanda yake ƙasa da shi da jami'an gwamnati suna da waɗanda za su faɗa musu su faɗa musu halin da al'umma take ciki kuma su faɗa musu nuna wa gwamnati cewa wannan halin aka ci gaba da tafiya a kansa to hali ne mai ban tsoro sannan kuma su ba gwamnati shawara cewa me ya kamata ta yi. wasu matakai da take ɗauka domin gyara ko baɗa fita da ko baɗa tattalin arziki ba za su haifar da ɗani ba a duba waɗannan tsare-tsaren a ga wani irin gyara za a musu wani irin garan babu za a musu ne za a musu a cire wasu a kawo wasu wasu kuma a sita su su ba su wannan shawarwar wannan tabbas malamai suna da wannan aiki aiki ne masuliyya ce a kansu da za su yi wannan sannan wa'azi na tada hayaniya da zanga-zanga da ingiza mutane da hasala su da ƙara tsorata su wannan baya cikin tsarin da zai haifar mana da ya ido malamai su san abin da za su faɗa wa al'umma ana ruwaituwa sai na ali radiyallahu anhu yana faɗa yana cewa al-fatihu kullu fatihi wal la yuqaddimu an-nasa min rahmatillah sannan wa la yuqaddimuhum min makrillah fatihi na gaske wanda ya san zikiru shine wanda masani wanda ya gane addini shine wanda baya sa mutane su yi makona game da rahama Allah su ji a ransu cewa ai su yanzu shi ke nan halakar su ta zo daga wannan shi ke nan kuma mutuwa mutuwa za ta ba sauki a ji wani yana cewa in ne ka ga Najeriya nan ta gyaru to sai dai abin da Allah ya yi sai dai ba abin da Allah zai yi amma kai ba a sa ka faɗi wannan magana sannan a gefe guda sannan ba sa sa mutane su sassau- su sassauta wa mutane har mutane da gama sun ji cewa ai ko duk abin da zai faru na Allah ma ya faru a a tsakiyar su su tsoratar da su da nasusa a a game da azabar Allah a gefe guda kuma su kaɗai suke su game da rahama Allah cewa rahama Allah inda rahmat Allah qaribun min al-muslimin kullum tausayin Allah ku suke da masu kyautata gwamnati da kyautata Allah zai mata rahama masu dukiya su kyautata Allah zai faɗa da kun sarki zai musu rahama malamai su ci gaba da kayan da mutane aikin su duk zargin da za a musu da abin da za a faɗa musu su ci gaba da shanyewa kuma dama su manya ne kuma babban juji ne komai za a ɗigo a zuba masa to suna da jami masanan mu waɗanda suke bincike tun daga masu kimiyya da masu ƙere-ƙere mas'uliyya ce akan su kuma yanzu to mana da hanyoyi waɗanda suka karanta a littafi su sa mana su a ayyuci na faɗi rannan a cin hudu ba nake cewa ya kamata a ce an kai halin da yanzu mutane masu iliminmu su yi mana ababen hawa na ruwa ko kuma wani mai wanda zai zama baya bukatar sinadarai da yawa da za da zai zama ya tsada da mutum zai zuba a motarsa ko ya zuba a babur ɗinsa ko ya bukatar haka janaretocin su samun mana da hanyoyi masu wannan solar da Allah ba mu rana ga ta nan wanda zuwa suka an ce a wani garin zafin ya kai celsius arba'in da wani abu kasar mu ta Najeriya da ruwan sama nan ana ta zuba mana watanni shida ake ana ruwa kudancin Najeriya ma shekara guda ake ana ruwa a wasu wajajen cin kurmu kurmin nan kasashen inyamurai da kuma bangaren yarbawa ana zuba ruwan sama su fito mana su tsira mana wasu na'urori wanda za su sun sassauta mana rayuwa wannan ba wani abu bane kasashe da yawa ba kwalwa suka fi mu ba irin mu ɗaya da su su mana wannan aikin sannan waɗanda su kuma fasaha suka karanta masu fashin baki ne da su tsaya su ba da shawarwari ga al'umma a ɗaiɗaikunsu da gwamnati a ita kanta a matakin da na jagora su duba su fito man da shawarwari economist ɗinmu masana tattalin arziki masana accounting ɗinmu da sauran duk waɗanda suke harka ta kuɗi da shigarsa da fitarsa su tsaya su mai tunaniya za a yi a tada kulmaɗa ta wannan tattalin arzikin namu da ya shiga cikin hanyoyi nasu wanda suka suka zama agricultural scientist ne masana harkar noma da kuma injiniyancin gona su ma saman mana da ababen da za a yi domin cin abinci a cikin rayuwar mutane wannan muna da bukatar profesoshin mu yanzu ba su da iyaka yanzu yara ma in shekara kasa da kusan ina jin misalaci wasu ma na zama profesor wani zai cike shekara talatin zai ya zama farfesa ko kuma wani bai zama farfesa wanda ya zama kila rida ko kuma associate professor suna nan da yawa ana tabbatar da su kundaye na ilimi ko tun daga abin da shafi binciken digiri da cike na master da cike na phd ga sun sun cika labarai a kuma dakunan karatu to a ɗauko waɗannan bincike binciken da aka yi a kakkaɓe su a kalli wasu ƙasashe ne suka yi ne suka yi suka yi a kawo mana da bada'i samar da makwaci na wasu abubuwan da suka zama suna da wahala suna da ga abubuwan robobi na da nake tarawa ga ledoji nan sun cika mana unguwanni ga ga ga yan kyadi kyadi nan yara masu tara nauyi karafa sai kaga an cika da jari bola to duk wannan abubuwan ne ake yi da su a je a yi mana kere-kere a samar mana da wasu ababe da za mu zama sun sassauta mana rayuwa insha Allah kuma ake wannan Allah madaukakin sarki mai taimako ne Allah madaukakin sarki yana tausayin bayansa Allah madaukakin sarki ne azurtawa ne arzikinsa baya karewa zai ci gaba da taimakon mu kuma ya bamu nasa Allah ubangiji ya saka alkhairi a kan wannan dogon sharhi da malamin yana game da wato dauri kokari da ya kamata a ce masu wadatar cikinmu da masana da shugabanni sun tashi sanarwa wani mai taliki ya ya yi tuntuɓa game da turai su kuma iyalai ba mutanen gida haka da masu wannan nasu yana da tsawo su ma amma ni a a cikin wasu su awashi guje mai zaman kanta gida masu masu masu masu gida kowa ya sai ta gidan shi ba a zauna da iyali a faɗa musu gaskiya halin da ake ciki da su albashi na dubu hamsin ne bai ƙaru ba buhun shinkafa lokaci kaza ina sayan shi a dubu goma ne yanzu kuma ya zama dubu arba'in da wani abu saboda an gaba zai yi wani muka cinye shinkafa a wata daya to wata mai zuwa kuma albashi na canji zan zai zama ina manja ina magi eh, ina abin da za a tafiya biredi ina abin da za a tafiya kosai da koko da tafi a faɗa wa kai gaskiya duk abin da ya zama ba wajibi bane a baccinsa a imam ibrahim bin adam aka zo aka tattaro su suka zo suka same suka ce na ma yi kaza sun ce da mu a kano da rakas da su ku daina ci ne sai daga ciki a daina cin ababen da suka zama ba dole ba yadda muke cin wasu abubuwa waɗanda kila cutar da mu ma suke a jiki ne wa kanmu faɗa mu yi wa kanmu faɗa mu yi wa kanmu faɗa mu watsi da waɗannan abubuwan mu dawo mai rayuwar mu wacce take matsakaiciya mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya mana albarka sannan kuma mu sa ƴaƴan mu sun kama na addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan domin ba mu sana ya ce inna ma tun sabu mu ligo a bayi ba Allah yana taimakon ku ne da masu rauni ko ƴaƴan mu kanana ba su da zunubi suna cikin masu raunin mu
Allah ya karɓa mana Allah kuma sa mu dace masu bibiyar mu lokaci ya yi mana halin nashi za mu dakata a daidai wannan gaba sai Allah ya haɗa mu insha Allah da shi na gaba za ku zo da ke da rayuwar suna wani ba ta ita ma ta amfana kamar da wannan jirin da ta ma ta amfana da mu da masu sauraron mu kallon mu insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi